بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاشدة قوة الرجب هجر صلى الله عليه وسلم تدقود عليه دلسلاتين دبقي wadda ta yi daidai da 24 ga watan 4 shekarar 2016 ta miladiya da za mu tashi darasi na tara a cikin karatunmu na nasarul wurud ala maratu su'ud ko za mu tashi baiti na 53 ma min wujudihi yaji'ul adamu na'am
بسم الله الرحمن الرحيم يقول الناظم رحمه الله ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم فيه إذا لم يعلم بمانع يمنع بالدوام والابتداء آخر الأقسام أو أول فقد على نزاع كقول بالاستبراء والرضاء نعم yace ma min wujujihi yaji'ul adamu abin da yake samuwarsa da samuwarsa al'adam wato rashin hukunci yake zuwa wala luzuma fi idamin ya'lamu amma ba a babu babu lizimtar samuwa a cikin rashinsa da ake sani bimani'in to wannan ana saninsa da almani'a shi kuma almani'a dinnan akwai wanda yake yamna uddawam yana hana dawama aiki walittida ko kuma yana hana faruwar aiki au akhiril aqsami ko kuma ƙarshen wato al-aqsam wato shine mani'ul ibtida'u wad-dawam au awwalin faqat ko kuma yana hana al-ibtida faqat ko kuma na farkon su shine manual ibtida'i faqat aw akhir shine aw awwalin faqat ala niza'i a bisa wato sabani na malamai kattauli wal istibra'i war rida'i kama at-taul wato shine as-sadaq kenan da kuma al-istibra da kuma ar-rida maganin wannan bari mu karanta sharhin zai fi mana na'am
أولا أن كل حكم يتوقف على ثلاثة أشياء
ka sani cewa dukkan wani hukunci akwai abubuwa guda uku da yake tsayuwa a kansa kamar yadda muka ce a darasin da ya wuce wannan shine bayani akan al wato alhukumu taklifi alhukumu taklifi wanda yake a afwan alhukumu wad'i wanda Allah ya sanya shi ga a wanda shine abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sanya alhukum wato hukunci at-taklifi ya tawaqqafu alaihi yana tabbata da su shi ba shi da alaka da al-mukallaf ya sa'ayi domin tabbatar da su to amma dukkan wani aiki na shari'a to yana da yana sifantuwa da waɗannan wato kashe-kashe na alhakumul wada'i to shine yanzu zai fare mana magana a kansu domin mun gama da hukumar taklifi mun yi alwajib da alharam da almubah da almakro da kuma almandu da abubuwan da suka danganci waɗannan hukunce-hukunce musamman shi alwajib da kuma almandub almandub shine yake bukatan tafsil mai yawa wanda muka karanta a darasin da ya wuce to yanzu zamu shiga cikin al-hukmul wada'i shine ya fara da almani to yace ilam awwalan anna kullu hukmin yatawaqqafu ala thalathati ashya kowane hukunci ana nufin nan al-hukmut taklifi a wato akwai abubuwa guda uku da yake tsayuwa a kansu na'am ya wujudu shart dole sharad dole hukunci ba zai tabbata ba sai da sharadinsa da kuma wujudu sabab shi ma dole sai da sababi sannan sharadi zai sannan hukunci zai tabbata wanti fa'ul mani da kuma koruwar almani koruwar abin da yake hana afkuwar wannan hukunci din
فاحتيج إلى تعريف كل don haka ana buƙatar sai aka buƙaci sanar da kowanne daga cikinsu
تعرف المؤلف المانع to al-mu'allif sai ya ba da tarifin almani
لأنه هو الذي يلزم من وجوده عدم الحكم shine wanda in akwai shi to rashin hukunci yana lizimta
ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته amma la yalzamu min adamihi wujudun wala adamun li zatihi amma in babu shi wannan baya lizimta rashin aiki ko samuwar aiki din amma shi ma li zatihi Mm. ba tare da a wato a domin kada ya zamanto cewar yayi iqtirani da sharadi Eh, shi yasa yake ake cewa a cikin ta'arifin li zatihi domin zai iya zamantowa in babu shi din a zai iya zamantowa idan babu shi ya zamanto an samu hukunci saboda ya haɗu da ashar amma idan ya zamanto lidatihi ne to shine wanda yake in babu shi la yalzam min wujudin wala adam to shine wannan ta'arifin ma yalzamu min wujudihi adamul hukum wala yalzamu min adamihi wujudun wala adam lidatihi shine ce ma min wujudihi ya ji adam wanda in aka same shi to ba za a samu hukunci ba wala luzuma fin idamin ya ulamu amma in akwai al'in idam rashinsa to babu lizinta da aka sani tare da shi wato ba lallai a samu hukunci ba zai kawo mana misal
الحيض ya ce kalhaib يلزم من وجوده عدم الصوم والصلاة yalzamu min wujudihi yana lizimta in aka samu haila adamu sau wato adamul hukum bisau ba za ka yi hukunci da samuwar azumi ba in akwai haila wasala da kuma sallah yani alhaid mani'un lisau mani'un lissala Mhm.
ولا يلزم من عدمه وجودهما ولا عدمهما wala yalzamu min adamihi baya lazimta in babu alhaid a samu wujuduhuma shine wujudus salati was siyam a- wala adamuhuma ko adam ko- ko rashin su domin a a idan ya zamanto cewar idan babu shi babu ibadan to shi ya zamanto sharfa kenan domin za a iya samu a, idan mace ba ta haila za a iya samun wani sababin da zai zamanto a a an rasa da zai zamanto kan cewa an rasa a an rasa a ibadar azumi din ko ibadar sallah kamar rashin cikar sharadi Mm. kamar rashin cikar sharadi kamar alal misali ko kuma rashin samuwar sababi mace ba ta haila amma ba ramadan bane saboda ka ga ba za a ce rashin azumi din saboda rashin haihu bane Eh. Ah, wannan shine misalin almani na'am
ثم بين أن المانع ينقسم إلى ثلاثة أقسام
Ah, sannan ya faɗi aqsamul mani ta fuskan wato hukunce hukuncen malaman usul almani dinnan kashi uku ne
الأول akwai wanda na farko مانع الابتداء والدوام معا abinda yake hana faruwar hukunci da kuma dawwamar hukunci din tare
كالرباء kamar riba shayarwa
فإنه يمنع من ابتداء من ابتداء العقد yana hana a fara kulla aure كما in akwai in an san akwai riba tsakanin mace da namijin da yake son aurenta in an san akwai shayarwa to yamna umin ibtida'il aqd ba za a daura auren ba Mhm. Mhm.
كما يمنع من الدوام عليه إذا طرأ عليه haka zalika yana hana dawwama akan aqd din eh, ah, k- ah, k- ah, idan fara alaihi idan idan shayarwar ta faru
كأن يتزوج ربيعة أجنبية ثم بعد العقد الصحيح عليها أرضعتها أمه to kamar a kan ya tazawwaju rabi'atan ajnabiya kamar mutum ya ya auri wadda take za a iya shayar da ita ajnabiya kuma ba'ad al-aqd sahih alaiha bayan an yi aqdi ingantacce a kanta sun ba arba'atu ummuhu sai uwarsa ta shayar da ita kaga ta zama to yar uwarsa kenan minar raba'a fa inna ad-dawami ala al-aqd sai ya zama to dawamar wannan aqdin wanda yake da sahihi ne kaga sai ya haramta ko kuma a idan aka ɗaura auren ba a san da raba'i ba sai ya bayyana kan cewa ai an samu raba kamar yadda ya zo a hadisin bukari wanda wanda ta zo take cewa ta shayar da su su su biyu a annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai fa wa qad qila ya zaka bayan an riga an fada kaga wannan arraba ya yamna min dawamil ab duk da yake daga farko rashin sanin sa ya sa an yi auren to amma idan ya yi tsuru'i sai a ce yamna amma yanzu haka ne idan a idan mutum yana da matarsa in mutum yana da matarsa sai ɗaya matar kawai ta ce shayar da ita sai bari na hana bari na ɓata al'amarin sai ta ce ta shayar da ita yaya za a yi akan wannan na'am yawa eh sai dai a ce inna marraba ma fattaka al'am'a illa ala mazhabin aisha da take ganin kan cewar za a iya shayar da rabata amma ko a wannan mazhab din ne ya za a yi da irin wannan akwai akwai wata ƙabiya ta a cikin muwaka ko da ta faru da sayyidina umar ko wanda zai iya tunawa da wannan wata mace da ta yi ma a matar ta haka sayyidina umar ya sa sayyidina umar ya ladabtar da ita duba wannan cikin muwaka kamar zan iya tuna kan cewa akwai wannan ƙabiya in irin wannan na'am to saboda haka kun ga wannan arraba misali ne na abinda yake hana almani wato mani'ul ibtida'i waddawa mani'ul ibtida waddawa mani'ul ibtida shine akhirul aksa kaga shi da wannan baiti na biyu kenan yace yamna'u lid-dawami wal ibtida shine mani'ul lid-dawami wal ibtida أو آخر الأقسام شيني كشي نبيو منين آخر الأقسام دن أي يمنع الابتداء فقط من تند أقسام دن إذا هدى الابتداء الدوام والابتداء تماني والابتداء واندي كي هانا بارن أبو أما بايا هانا دوام السا شيني فاتن أبن دي كي نفيد فاتن آخر الأقسام ya buga misali da shi da al-istibra wannan shi domin al-istibra mani'un min ibtida'in nikah yana hana fara aure mutum da take istibra bai halatta a ɗaura aure a kanta ba saboda shakka da ake akan bara'atu rahimiha akan kubutar mahaifarta walau ta jaddada mujibul istibra'i ala zauja amma da abin da yake wajarta yin istibra'i ga mace zai sabunta akan ita matar aure din ba zai hana dawama a cikin aurenta ba kamar alal misali mace ce ta yi a mace ce tana da aure aka yi mata fyaɗe aka yi mata faɗi kaga za a yi mata istibra to wannan istibra'in ba zai hana ingancin auren da take ciki ba amma don a tabbatar da kan ba ta ciki daga wannan ba za a yi mata istibra asalis na uku shine mani uddawami shine au awwalin faqat shine fadin sa da yake cewa au awwalin misalinsa bil'aqdi al'awwal domin kamar at-talaq saki yana hana dawama akan yana hana dawamar istimta bil aqdi al-awwal mutum yayi istimta'i da matarsa da akadin aure da yayi na farko in ya sake ta at-talaq mani ne mani'u dawam ne
ولا يمنع من ابتلاء الاستمتاع بعبد جديد آه، ولا يمنع من ابتداء آه، ولا يمنع من ابتداء الابتداء من ابتداء الاستمتاع اما بايا هنا افار استمتاع بعقد جديد da yin wani sabon daurin auren mutum ya saki matarsa kan ya yi talak to talak din nan ya hana shi istinta da matar da yake da aure da ita wanda yake istinta da ita farko amma ba zai hana shi ya istinta da wata matar da zai mata wani sabon akad din ba ya yi sabon aure Allahumma illa kidan ya zama tokan cewa ta biyar ce um, in mace ta biyar ce afwan idan mace a idan mace ta hudu ce ya sake ta ba zai yi istinta'i da wani da wata matar sabuwa ba sai idan tukuna ta gama iddata na'am وذكر له المؤلف Ah, al-mu'allif ah, malam ya ah, m- m- m- marubuci wannan littafi ya ba da misali da shi bittauli da wato attaul shine sadaki
اذا ارى على idza fara الدوام ala dawami idan ya afku akan abba wato akan dawamar hukunci هل يمنعه to zai tana wannan hukuncin كأن يتزوج أمة وهو فقير kamar mutum ya auri mace ah, ya auri baiwa wa huwa faqir alhali shi faqir ne ثم يقرأ يقرأ له الفلوس sun ma ya tsara'u lahu yasa sannan wadata ta zo masa فهل يمنع الدوام على العقد الأول to shin zai hana dawwama akan wannan al'aqdul awwal din ko kwala tunda an ce sharadin a auren kuyanga shine adam wujudul qawl ko wa man lam yajid minkum qawlan an yankiha al muhsanati al mu'minati fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat to ba shi da yana fakiri yaje aure kuyanga to sai kuma yanzu wadata ta zo masa to za a ce a wannan dawamul abdul awwal yanzu ya haramta a wannan zai zama tumani ne ga dawamul abdul awwal haula to yace kaga idan fara alaihi fa fihi khilaf hal yubtiluhu aula amma ah, yam ah, to, ah, yamna'u al-ibtid ah, ah, qawl yamna'u al-ibtida amma hal yamna'u ad-dawam wannan ala khilaf misalin dai at-talaq shine misali wanda yake tabbatacce amma wajen al-qawl wannan ah, shine wanda yake fihi khilaf Uhum. wa nadiruhu misalinsa man sada saidan fil hil wanda ya yi farautar farauta a cikin hillu ثم أحرمه الصيد تحت يده sannan yi ihrami wasaitu tahta wasaitu tahta yadihi gashi nan yana mallaka ya- yana rike da farautar kurige ne ya kama shi Mm. to har za a ce wannan yamna uddawa zai haramta ko ba zai haramta ba
وجود الماء بعد التلميذ da kuma sa mutum bayan ya yi taimama sai ya samu ruwa hal yubtiluhu samu- samun ruwan zai bata taimama ko kuma zai bata shi ba Mm. amma shi ma wannan muqayyad da adamu biqil waqt Mm. da adamu da adamu biqil waqt idan ya zamanto kan cewa lokacin ah, bai takura ba amma bid- ah, idan lokaci ya takura bittifaq kan cewa zai zai sallah da taimama amma akwai yarwar lokaci mutum bai sallah ba sai ya samu ruwa wannan samun ruwan zai hana masa ingancin taimama ya sallah da ita ko kuma zai hana masa ba to kaga ya zama to yamna ulid dawam ne la yamna alibtida duk wa'annan misalai ne wani misalin da ya kawo a cikin asalin sharhin shine a al-ihram Ah, domin s- shine din wannan da ya kawo na batun al- al-hillu din al-ihram ah, yamna us-sayd ibtida'an فإنه يمنع من وضع اليد عليه ابتداء فإذا طرأ على الصيد فهل يجب نزع اليد عنه فيه خلاف idan mutum ya idan mutum ya riga yayi ya riga yayi farautar sannan sai kuma yayi ihrami wannan ihramin hal yamna ulid dawam to wannan shine a fihi khilaf a ka qawli listibra ka qawli listibra'i war riba'i wannan misalan misalan da ya kawo a akan a yaya tartibin su yake kaga ya kawo tartibin su mushawwash ne الطول shine na karshe din yamna'u dawam wala yamna'u al-ibtida ko yamna'u الطول يمنع الدوام فقط اما الطول اي يمنع يمنع الابتداء يوا الطلاق amma bai kawo shi ba a cikin amsila din na baiti al-istibra dai wannan yamna ul-ibtida faqat dunan dawam waraba yamna ud-dawam wal-ibtida to al-mafrud at-qawl ya zamanto misalin da yake yamna yamna ad-dawam dunan ibtida to tunda misalin da ya kamata ya kamata ya kawo misalin abin da yake hana alibtida waddawa eh shine shine arba zai hana fara mani'i ne ga ga daura aure in kuma aka same shi a cikin aure mani'i ne ga aure saboda kaga mani'ul dawam wal ibtida to sai kuma mu dauki mani'ul ibtida dunad dawam نعم الاستبراء الاستبراء مانع الابتداء macin da take istibra'i ba za a aure ta ba amma idan istibra'i ya zo a cikin aure baya hana dawamarsa baya bata shi to sai kuma misali na uku shine mani'ud dawam amma duna libtida mani'ud dawam duna libtida to a qaul din nan ai gairu wabe da shi ma ne wal'ibtida ne amma wajen addawa fiye khilaf idan mutum ba shi da tsaul rashin tsaul a afon ko da yake wannan ai ma yanzu min wujudihi ne a tsaul wadata tana hana auren baiwa kaga ma ne wal'ibtida ne to amma halyam na uddawa ta riga ka auri mutum ne ya riga ya auri kuyanga sai ya samu wadata to wannan wadata za ta hana ci gaba da zama da wannan kuyangar a aure a matar aure za ta hana ku na'am saboda ƴaƴansu za su sillaba saboda illar ƴaƴansu za su zamanto bayi ƴaƴansu za su zamanto bayi to amma kuma ai sai dai ya zamanto misalin in muka ce zai hana addawam sai ya zamanto kan cewa misali sai ya zamanto misalin sa kamar misalin arraba kenan mani uddawami wal ibtida shi ne fiye khilaf matsala ce khilafiyya to amma kaga a bai zai inganta ya zama to misali ba domin yamna'ul ibtida abba wato wujudul ma wujudul qaul yamna'u ibtida'u nikahil ama dan menene as-sifa din shine almani ko almanu samuwar qaul menene hukuncin da yake hanawa auren kuyanga idan akwai atsaul idan akwai wadata wannan mani'i ne ga auren kuyanga ko ba haka ba idan kuma wadata ta ta zo ta yi tsoro ta afku a cikin auren na kuyanga bayan an riga an yi zai bata ko ba zai bata ba fi khilaf so da haka kaga kenan dai tabbatar cewa yana hana ibtida'un nikahil ama wannan ya tabbata so da haka ba zai zamanto Elias Love ba zai kyautatu ya zama to misali ba. Saboda ka menene wani misali za mu kawo a wani misali ne zai dace wanda yake yana hana dawama ne ba al'ibtida ba. Yana hana dawama hukunci ba ibtida ul hukum ba. na'am yawa eh shine misalin da ya kawo shine at-talaq fa innahu yamna mani'un min ad-dawami ala al-istimta' bil aqd al-awwal amma kuma ba zai hana a aini a kulla wani auren ba sai a cikin surar da muka faɗa surar mutum ya aure ya saki matarsa ta hudu saboda ka shi yasa din shi ma ya kawo misalin at-talaq at-talaq shine mani'un lid-dawam dunan lil-ibtida mani'un lid-dawam dunan lil-ibtida za mu iya ɗaukan misalin yancin bai yancin kuyanga tana cikin aure eh addawam yamna ul shi ma dai yamna ul ibtida tunda idan ya ce za ta auri bawa ba idan kuma tana cikin auren ta sami yanci tana da khiyar ko eh na'am wujudul ma'i ba'da tayammum eh samun ruwa bayan taimama shi wannan yamna ul ibtida ko in akwai ruwa ba za ka yi taimama ba samun ruwa samun ruwa a muka dauke shi bin nisba da sallah eh na'am yamna uddawam zai hana dawamar amma kuma menene hukuncin in kana so ka gane abin nan sai ka duba sifar almani din da kuma alhukum to samun ruwa menene hukuncin da yake hanawa ko yake tabbatarwa samun ruwa tare da taimama ko za mu iya cewa ruwa yana hana yin taimama amma a yayin da mutum ya samu ruwan bayan ya yi taimama yana hana ingancin taimaman ko ko baya hanawa na'am na'am ya za a yi taimama idan ba a yi da ikon amfani da shi a to da ana maganar ana maganar ingancin taimaman ne ana maganar ingancin taimamar bayan an samu ruwa yanzu kaga in akwai ruwa taimama ba za ta inganta ba ko sai dai in ba za a yi amfani da ruwan ba kamar yadda ka ce to amma a kaddara kan cewa ka yi taimamar sai ka samu ruwa ka yi taimamar kafin kai sallah sai ka samu ruwa wannan samun ruwan zai zamanto zai hana dawamar hukuncin taimama in akwai yalwar lokaci amma in babu idan tare da biqil waqt wannan baya hanawa shine abin da ya faɗa a cikin ta'aliqin sharhi yace yanbaghi wallahu alam taqid almas'alati alakhira bi adami dhiq alwaqt fa in baqa fa in baqa alwaqt ta'ayyana at-tamadi ala at-tayammum kama qarrara dhalika Muhammad al-Amin ibn ibn Ahmad al-Zaidan في شرحه للمنهج عند عند قول صاحب المنهج وهل دوام كابتداء وهل دوام كابتداء كمن حلب akwai wanda yake da minhaj dinnan alminhaj nazm ne na qawaid al-fiqhiyya na malikiya waƙe ne na qawaid al-fiqhiyya na malikiya wayannan furo din waɗansu su to al-ihram kuma fa shi wannan misalin sa shi ma yamna uddawam ne ko yamna ul-ibtida yamna ul-ibtida amma hana amma a kasancewarsa mani'un liddawam wannan alakhila eh tun ya riga ya yi farautar sai ya yi ihrami kuma ga naman yana hannunsa ya halatta ya ci tun da ganin cewar ai kafin ya ihrami ya yi ko ku bai halatta ba saboda sifar cewa istimrarul yadda kamar yin farautar ne نعم فيه خلاف فيه خلاف watakila wannan a watakila abinda zai karfafa a abin nan din abu katada tunda shi yayi shi yayi farautar lokaci yayi farautar ga kansa yana halal saboda haka ya halatta a gare shi da ya ba masu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya halatta a gare su tunda bai yi farautar li ajal dan su ba dan kansa yayi halal ne a gare shi saboda shi ma wannan haka yayi farauta a lokacin ya halatta a gare shi bai yi badan yana cikin ihrami bai yi badan kuma ya ya cuɗanya da ihram daga baya da yayi ihrami ya halatta a gare shi duk da cewa said ne kamar yadda na abu da said ne amma ba said ne wanda aka yi wanda masu ihrami suka yi ba ko wanda aka yi domin masu ihram Allahu a'lam wannan da sabani ne wanda yake wajen tabbiqin wajen aiwatar da sharadi din malamai suka saba na'am a donan kasu da yaushe za ka tsaya kana binciken wani fasa ai ana magana tsoro ne kamar ya riga yana cikin tafiyarsa ya yi farautarsa yana da barewarsa ce kawai ya ce a to yau kan haka yawa bar ma yi ihramin sa mana kuma an riga an yi miya ana cikin da naman barewa to da ya yi ihrami zai ci gaba da ci ko ba zai ci gaba da ci ba saboda ka kaga wannan mani ne lililti da in kace in kace in kace zai iya zai iya ci saboda ka sai ya zamanto as-said mani'un lililti da duna dawa in kuma kace ba zai iya ba sai ya zamanto mani'un lililti da i wad dawa mai ma'an na'am
ولا من ارتفاع الشرط عدم شروط البلاغ الدفع بسبب من غير وجود لازم منه ولا في ذاك شيء قابل نعم ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروطه yana yana lizimta daga intifa'u shart rashin samuwar sharaɗi adamu mashru rashin abin da aka sharɗanta wannan sharaɗin dominsa ladabi babti zidabti a wajen dukkan malami mai kiyaye matsaloli na wato a cikin wajen malaman usul kenan wato a shart shine yalzamu min adamihi al'adam in babu shi babu abin da aka sharɗanta shi ka sababin haka ma sababi shi ma haka yake idan babu abinda idan babu sababi babu ibada wa zal wujudu lazimu amma shi za a sabab wujudu lazimu dole sai an same shi sannan za a sami al-musabbab lazimun minhu daga gare shi wa ma fi zaka shay'un qa'imu amma shi wancan shine ashar babu wani abu tsayayye a cikin sa wato ashar kana duba intifa'in sani in babu shi babu hukunci amma inda shi to la yalzam min wujudihi wujudun wala adam shi ku asbab dole sai an samu sai ya zamanto in babu shi babu musabbab in akwai shi akwai musabbab saboda haka kun ga ashar da asbab sun yi ishtiraki wajen kan cewar idan babu ɗaya daga cikinsu babu abin babu sifar babu hukunci yani ashar yalzamu min adamihi al'adam adamul hukum haka ma asbab yalzamu min adamihi adamul hukum sai dai bambancin su shine ashar la yalzamu min wujudihi wujudun wala adam in aka same shi ba lallai ne ya zamanto an samu hukunci ko an rasa hukunci ba shi ku asbab yalzamu min wujudihi alwujud in aka sami sai an same shi sannan za a samu hukunci an fahimta saboda haka yanzu sai mu dauki misali yanzu kamar a kamar alwala sababi ce ta sallah idan babu alwala babu sallah ko amma idan aka samu alwala dole a samu sallah mutum zai iya yin alwala dan zai yi karatun qur'ani ne kawai saboda haka la yalzamu min wujudihi wujudun wala adam amma in muka dauki sabab kuma menene misalin sabab dan game da sallah a shigar lokaci duhulul waqt sababi ne duhulul waqt in lokacin sallah azhar ya shiga a idan lokacin sallah azhar bai shiga ba za a samu sallah babu amma in lokacin ya samu fa dole a samu sallah saboda dole ne kai sallah to wannan shine bambancin su wanne shigar lokaci shigar lokaci sharadi ne to saboda haka yanzu kenan in dai shiga lokaci sharadi ne in aka same shi to ba dole ne a sami ibada ba in lokacin azhar ya shigo ba dole ne kai sallah ba ba dole ne a samu sallah ba saboda haka in ba kai ba baka da laifi in ba in ba kai sallah ba baka da laifi na'am eh dole ya zama to sabab ba sharadi ba saboda haka kaga as-sabab da ashar sun yi ishtiraki wajen al'intifa wajen wajen asifatu salbiya amma sannan kuma da ashar afwan da asabab da almani sun yi ishtiraki akwai inda suka yi ishtirak ba su da ishtirak ba su da ishtirak shi asabab ya kaɗaita a cikin dukkan waɗannan kan cewa yalzamu min wujudihi wujud wannan babu wanda yake da wannan sai ashab afwan a sabab yalzamu min adamihi al'adam sarki sharaɗi ne ko sarki sharaɗi ne in akwai tsarki in babu tsarki babu ibada ko in ba ta la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur Allah baya karban sallah babu tsarki so da kaga tsarki sharadi ne amma aka samu in aka same shi ba dole ne a sami ibada ba kana da tsarki yanzu amma dan kana da tsarki ba dole ne a ce sai kai sallah ba za zo a ce maka yanzu a kai alwala tun da kai alwalan nan sai kai sallah in ba kai sallah ba ka saba ma Allah kamar yadda za a ce in dai lokacin azhar yayi dole sai kai sallah in baka yi sallah ba ka saba ma Allah na'am so karanta saboda ka kun gane wannan a wadal wada alwujud wadal wujud lazimu minhu shi zadin nan yana komawa ga me as-sabab as-sabab wujud lazimu minhu samun sa lazimi ne domin a samu hukunci wa ma fi zaka zaka din yana kuma ya zuwa game ashar shi ku ashar wa ma fi zaka shay'un qa'im babu wani abu tsayayye a wajen samun sa wato la yalzamu min wujudihi wujudun wala adam na'am wato shi ashar a cikin istilahi shine wanda yarke rashin sa yake lizimta rashin hukunci amma samuwarsa baya lizimta samuwar hukunci ko rashin samuwarsa lidatihi dan kashin kansa wannan dan a fitar da iqtiranul shart bi sabab ka taharati lis sala kamar tsarki ga sallah shi ku asbab shine wanda yake a samuwarsa tana lizimta samuwar hukunci rashin sa yana lizimta rashin hukunci kamar faɗinsa da ya ce ka sababin yana nufin cewa a sabab yana wato a rashin sa yana lizimta rashin hukunci kamar sharadi da kuma faɗinsa da ya ce wa za alwujudu lazimun minhu ya'ani yana nufin cewa a sabab samuwarsa yana lizimta samuwar hukunci duk da haka da kuma ya ce wa mafi za ka shai'un ƙa'imu yana nufin cewa a sharf baya lizimta samunsa baya lizimta samuwar hukunci ko rashin hukunci abinda ake nufi da asharf a lura al'alama منه قوله تعالى yana daga cikin sa faɗin Allah ta'ala جاء أشراره faqad jaa ashratuha alamumun tasuru
وقول أبي الأسود الدعاء Ka- kamar faɗin kuma abul aswad ad-du'ali
وإن la كنت قد أزمت in kunti qad azma'ti bi sarmi bainana faqad ju'ilat ashratu awwaluhu faqad ju'ilat ashratun awwaluhu tabdu idan kin riga kin hadu akan kin riga kin yanke akan zaki rabu da mu a faqad ju'ilat ashrat to ai dama kin- a- a- fa- faqad a- faqad ju'ilat ashrat a- kin an riga an sanya alamomi awwaluhu tabdu farkon alamomin nan sun fara bayyana
وسمي الشرط في الاصطلاح
wannan na karanta wannan ne ta'alikinsa wannan ashar yana cewa al-ashrat jam'u sharaf ne ba jam'u shart ba jam'u sharaf bit tahrim shine alama amma shart shine wato il- al-ilzam fil uqudat to na'am wa sumiya shart fil istila ashart an sa masa wannan suna a istila أن فقده على domin rashin sa alama ce ta rashin hukunci وجوده على samunsa kuma alama ce ta yiwuwar samuwar hukunci
والسبب الذي shi ko asbab a lugha لا يوصل إلى ma yusilu ila shay abin da yake sadarwa yake kaiwa ya zuwa ga wani abu
الحبل للنعم kamar igiya wajen janyo ruwa daga rijiya
وسمي السبب في الاصطلاح an ce an kira shi asbab a cikin istila لأن وجوده li anna wujudahu لأن وجوده يوصل لوجود domin samunsa yana kaiwa ya zuwa ga samun hukunci kamar tsani shi sa aka kira shi asbab na'am
واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجامع للنكاح lin najahi للنكاح واجتمع الجميع دكان waɗannan wato ashartu wasababu walmani'u sun haɗu a fin nikahi a cikin aure wa ma huwa aljalibu lin najahi da kuma abin da yake shine mai kawowar tsira ne ne mai ka- mai kawowar tsira aljalibu lin najahi al-iman al-iman wa ma huwa aljalibu lin nikahi shine al-iman lin najahi al-iman wato dukkanin wannan sun haɗu a cikin nikah an nikah aure sababi ne sharaɗi ne mani ne yaushe nikah yake zamantowa sababi sababin ne an nikah aure sababi ne na me na'am aha to duk wanda ya faɗa sai ya taubihi ya ɗabbaka eh an nikah sababi ne na me eh sababi ne na samun sadaki na halatta sadaki ko sababi ne na sadaq idan akwai aure za a bada sadaki in babu aure babu sadaki ko to sharadi ne kuma na me sharadi ne na al-istimta eh? idan akwai aure za a istimta Eh, to ai, idan babu aure ba za a yi istimta ba idan akwai aure za a iya sa- dole ne a yi istimta na'am sai dai ya zamanto wilada sababi ne wato nika sababi ne na wilada to in wanda ya yi aure ba shi da ba shi da baya haihuwa fa na'am na'am sharadi ne na saki aure ba a saki sai da aure hasan sharadi ne na saki yani idan idan babu aure babu saki idan akwai aure ba dole ne a samu saki ba eh hasan eh wannan ya- yayi hasan yayi to misalin sa na mani yaushe yake zamantowa mani in aure mani'i ne na cin gado? Hmm? sai dai ya zama sabab dai ko? sabab ne min al-asbab to annika mani'i ne na mi? ya hana istimta da aure na'am mani ne na aure ne yake hanawa mai au- mai aure yake hanawa yaushe aure mai aure yake hanawa ahsan eh aure hani ne na eh wal musanatu minan nisa aure sifa ce da take hana a aure akan aure ko to wani misalin kuma mani ine na mai aure mai yake hanawa auren yan uwa yana hana auren wata yar uwar bashi to na mu karanta abin da yace a cikin sharhin sa
قوله إمام الجاهل والنجاح يعني تقديم الإمام ya abin da wama abin da yake nufi da wama huwal jalibul lin najah yana nufin al iman بمعنى abin da yake nufi ma'ana كل dukkan shar da sabab سوء da mani يستلزم sun ha- sun hadu a cikin annikahu da kuma al iman والنكاح سوء في وجود الصلاة to aure sababi ne na wajabcin sadaki kamar yadda kuka kawo شرط في ثبوت الطلاق sharadi ne na tabbatar saki in babu in babu aure ba a saki مانع من نكاح الإمام eh da kuma hani ne ga auren wadda take an aure ta ko kuma yar uwar wadda take an aure ta ko kuma wadda take tana da aure Eh.
الإمام سبب النكاح to haka shi kuma imani sababi ne na samun lada شرط in akwai imani za ka samu lada in babu imani duk aikin da kai ba za ka samu lada ba شرط لصحة الطلاق sharaɗi ne na ingancin da'a da in babu imani dukkan da'ar da kai ba za ba za ta inganta ba amma kuma idan akwai shi ba lalle ne da'a ta inganta ba idan ta yi akwai wani abu da ya hana da zai hana ingancin naka
مانع من القصاص إذا قتل من نكاح kuma imani yana hana a yi ma mutum a yi ma mumini kisasi in ya kashe kafin ba wani abu ne ya sa ba za a yi masa kisasi ba face imaninsa an fahimta? Eh? to wa zai kawo a waye zai kawo waɗannan wato al'akamul wada'iyya guda uku da muka yi su dangane da aure bismillah Hmm? waye zai kawo maimaitawa ne kawai ba wai wani sabon abu malam usman kawo su kawo su yaushe aure yake zamantowa sababi aure sababin me na wajabcin sadaki a san yaushe kuma yake sharaɗi ne na me na ingancin saki Eh, sharaɗi ne na ingancin saki Aha. kuma mani'i ne na me me yake hanawa
yana hana a aure wani misali ko kana da kayan aure kuma misali ka wani mutum eh wa- wato a, ma- ya- mai hanawa ne ga auren wanda yake wanda yake tana da auren ko kuma auren yarta ko auren yar uwarta na to mashi akwai wani da za a- akwai wani abun akwai wani kuma wasa kwakwalwa akwai wani abu wanda yake zai zamanto sabab ne mani ne kuma kuma shart ne eh an faɗa akwai kuma wani akwai kuma wanda- wata sifar akwai wani abu a cikin shari'a wanda yake a lokaci ɗaya zai zamanto sabab ne kuma mani ne kuma shart ne na'am banda imani eh banda ai an kawo guda biyu da aure da imani akwai wani na'am sallah aha sallah mani'i ce ta mutum ya wani aiki sharaɗi ce ta mutum ya yi mai sallah mani'i ce ta mutum ya wani aiki ba sallar ba ko to kuma sharaɗi ce ta me a mutum in ba- in ba da sallah ba ba za ka yi gana da ubangiji ba eh na'am tsarki Sa- tsarki sharaɗi ne na sallah kawai amma yana zaman tuwa sababi ba zai zama sababi ba na'am alaikum salam eh aha eh abin da ka faɗa na sababi da ma ne wannan diyayi Eh, shigar dukhulur ramadan sharadi ne na wajabcin azumin ramadan mani'i ne na ingancin wani azumi ba ramadan ba amma za a iya cewa haka din shi ma Eh? yanzu shigar ramadan mani'i ne na ingancin wani azumi ba ramadan ba mani'i ne ko to yanzu idan mutum idan mutum a yanzu ku kawo wannan me ya hukunci idan mutum cikin ramadan sai ya yi tafiya ba ya halatta ya sha azumi ba sai ce ba zai azumi sai ce to ni maimakon ramadan din nafila zan yi eh na- ko kuma ana bi na bashi bar na biya ko ya ramuwa ya halatta haka Eh? to me dalili na rashin halacci na'am ehe ya cewa mutane ba su hadisi da yake cewa da adam ba zai zo da wani abin da yake mafi alkhairi da faci abin da yake shi
ga wannan an riga an ce masa fa'idatun min ayyamin ukhra ba wajibi ne azumin watan ramadan ba abin da yake wajibi a kansa ya rama yace to tunda an ce na rama ni ba yanzu zan rama ba zan iya azumin amma maimakon ne ramadan bar ne wani na'am zai yi a ce ramadana shi ne wani abin da yake ramadana yayi tafiya fa saboda ai shi shi adadin masa ba da ana ana ce kamar shi ke da mutum shahar kalli sun amma kuma yace wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra cewa zai sha abin da eh ai dama an ce fa aw ala safarin fa alai fa afṭara fa alaihi iddatun min ayyamin ukhra wannan a wato na na ba ku amsar ai tunda na kawo muku wannan taddirin fa afṭara fa iddatun min ayyamin ukhra idan bai yi iftar din ba idan bai yi iftar din ba dole azumi ne zai kai fa eh ya hau kansa saboda haka in dai bai yi iftar din ba ba shi da daman yin wani azumi in ku yi iftar din in yi iftar to kaga ba zai wani azumin ba Eh, ya zamanto ya zamanto mani idin to amma zai zamanto wa sharadi azumin ramadan ne zai zamanto wa shar a'a ya ga sharadi saboda haka menene menene lafiyar ce sharadin ko ko azumin ne sharadin na'am a ni so muke kamar yadda muke wajen aure aure ya zama sababi ya zama mani ya zama to shar shi ne muke so a a zama ce a kawo wani misalin aka kawo az- shigar ramadan shigar watan ramadan sababi ne na wajabcin azumin ramadan mani ne na ingancin wani azumi ba ramadan to me- kuma sharaɗi zai iya zama to shar sharaɗi ne na me ban gane ba ta yaya? Mm. Mm. to ai shi- muna so a ce shi shigar ramadan din sharadi ne na ne shigar ramadan ba zai iya zaman tuwa shar ba ba zai iya zaman tuwa shar ba na'am na'am آه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم مهم. to ai mai zama sharaf da kenan da za a ce in babu ramadan in za a ce babu ramadan babu lada babu ladan ramadan in babu shigar in babu shigar watan ramadan babu ladan azumi ai sabab ne kenan sabab ne to wato yalzam min dukhuli ramadan yalzam min adami dukhuli ramadan a adam adamu thawabi sau ko to ai bi azumin ba ma dan za a samu ladan ma'ana shari'a da ake faɗa zai yi azumi ko da ba sharadi ba dole in ka yi Allah ya karɓa ani ai yanzu ba muna magana azumi muna magana shigar ramadan ne shine sifar shigar watan ramadan yau sharadin menene shi ne kita shigar watan ramadan sharadin ne na samun ladan azumin watan ramadan a rashin shigar ramadan rashin shigar ramadan wato a yana nuna rashin samun ladan amma shigar ramadan ba lallai ne ba in ramadan ya shiga ya zamanto an samu lada ko ba a samu lada ba domin ta yiwu ya zamanto ko da ya azumin ba shi da lada hal ya sai haka na'am eh arwala mhm ta sallah na'am
sababi ce ko kuma mani mani ne a ne na da na ne da
ta yaya za ta hana hadar
dan ya samu to ta ko da shi
to ai shi alhadar alhadar wasu ne adami ba wujudi ba ba kawo shi ake ba wasu ne adami saboda ka layu tasawwara a ce masa yana da shar ko ko kuwa to an jin ma haka din ne to an ce ma ma ne to to sababi ce kuma ta me lokaci yayi Eh, to sai mu dan tsaya dan kadan insha Allah mu yi break kafin mu dawo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم شغبا بيتنا 59 والركن جزء الذاتي الركن abinda ake ce ma rukuni na ibada shine juz'i na zatin ibada Ah, wa shartu kharaj shi ko sharadin ibada kharaj ya fita daga cikin ainihin mahiyarta baya cikin ibada saboda ka kaga rukuni ya fi karfi akan sharadi Mm. don haka zaka iya samun ibada ah, ta inganta in babu sharadi amma ba za ta inganta ba in babu rukuni yaushe ibada take inganta in babu sharaɗi shigar lokaci sallah tana inganta an lokaci bai shiga ba kuma shigar lokaci ba sharaɗi ba ne a yi sababu ne fitir shi al'aura fitir al'aura shi yasa a sharaɗi yana faduwa a tare da mantuwa ko ba haka ba amma rukuni baya faduwa tare da mantuwa duk da yake kowannen su yana faduwa tare da rashin istita'a ko ba haka ba Mm, idan mutum ba shi da iko in ba shi da ikon sharadi in ba shi da ikon kawo sharadi sai ya wannan sharadin sai ya fadi kawai mutum ba shi da ikon fuskantar alƙibla ko ba haka ba sai ya sallah ko ina to amma an ba shi da ikon kawo rukuni fa shi ma zai iya faɗo ko da ya dalili salli qa'iman fa in lam tastati fa to wannan shine dalilin kwanaki da muke tattaunawa suka ce wannan a waɗansu suna cewa wai ba za a iya yin sallah a cikin jirgi ba saboda ba za a iya fuskantar alƙibla ba to fuskantar alƙibla sharaɗi ne ko rukuni ne sharaɗi ne kuma sharaɗi idan babu kudura yana faduwa sharaɗi idan babu kudura yana faduwa domin fuskantar alƙibla wajen sallan nafila shi ma ai wajibi ne ko shi ma sharaɗi ne wajen sallan nafila amma ga shi ya faɗi wajen mutum ya yi sallah akan dabba akan abun hawa to sai suka ce to ai kuma ai wani lokaci a cikin jirgi mutum ba zai iya yin sallah a suka ce ba zai iya yin sallah da dukkan rukunanta ba idan bai samu waje da zai iya tsayuwa da ruku'u da sujada ba in yana zaune to shi ma kaga shi ma wannan ba hujja bace tunda rukuni ma in babu iko yana faduwa ana yin sallah da imani ga shi ma aka ce fa in khiftum farijalan aw rukbana to sai abu da suka kawo suka ce wai malikiya sun ce sharaɗi ne sujada ta zamanto akan ƙasa ko abin da ya sadu da ƙasa akwai da ya ga wannan sharaɗin malikiya sun faɗa haka ake cewa sun faɗa amma malikiya abin da suke faɗa shine kan cewar sujada a ba wai afdal ba ƙasar da suke nufi inda kake takawa saboda haka suna cewa ba za ka ɗauki dutse ba ka kawo shi zan kai sujada a kansa saboda bai sadu da ƙasa ba amma in kana tsaye a waje tabbatacce kamar a cikin a cikin ruwa za ka yi sujada a nan wajen tunda kafar ka tana nan amma ka ɗauko wani abu sama ne ka ce za ka yi sujada a kansa shine suka ce ba a yi amma cewa suka yi wai sai ya sadu da ƙasa mai ma'ana akan doron wannan duniyar ba shine sujada za ta babu babu wani nasi da ya nuna kan malikiya abin da suke nufi ke balantana kuma ko da yake an yi musu balantana ana yi musu eh to gaskiya din ne shi ma dole sai da kudura to amma sun ce idan babu kudurar in babu wannan kudurar rukunin ya fadi sai mutum ya sai mutum ya bari kawai sai daga baya sai ya zo ya sallah shine shine kitabun mawquta hurmatul waqt kiyaye lokaci tunda shi lokaci sabab ne lokaci sabab ne yafi sabab yafi sharadi karfi na'am wasiqatun daliluha fil muntahaj haka a wa shartu kharaj sharadi ya fita daga cikin juz'u dhat wasiqatun daliluha في المنتهج haka dalika siga ita ma siga ta fita daga cikin ta fita daga cikin juz'u shay ko kuma tana cikin juz'u shay ne daliluha fil muntahaj dalilin wannan matsala yana cikin al muntahaj mu karanta sharhin mu gani الشر أمر التنزيل المهية الداخل في هذه الأسماء والكون والسجود بالنسبة إلى السماء na'am yace wasiqatun ita kuma siga daliluha wato dalilin mahiya ne ba juz'ul mahiya bace ba kuma rukuni ne min al-arkan ba wasiqatun daliluha fil muntahaj ay fil muntahaj fi tariq sahih a tafarki wanda yake sahihiya wato siga ba ba juz'i ne na mahiya ba dalilin samun ta ne shi yasa kun ga take ba sharadi bace a a wato a wajen malikiya bai'ul muwatta ya inganta ka zo ka ce a wannan nawa naira 100 sai kawai ka ajiye sai ka dauka an yi siga to inda siga juz'i ce ta rukuni ce ta mahiya sai a ce dole sai ka faɗa sai ka ce na saya na sayar ko da za a yi wajen aure ko shi yana cewa ai siga ai siga za a yi auren mu'atsa
Wato ya ce yi alkuni a rukuni ce a cikin aure.
ta ai su sun ce siga ba- ba ju- ba rukuni ba ce siga dalili ne dalili ne
Yanzu za a gane wani ya baya ba su da in babu sigar zai iya yiwa a gane cewa waliya shine aka ce dalilin ta ne ba ita ce ainihin rukunin ba Mm. dalilin ta ne inda za a samu wani dalilin da zai nuna kan cewa an bayar matsayi kamar kamar text message Mm. ko kuma kamar ko kuma kamar wani aiki Eh? kamar kurma ya ce ko kuma ya haka Mm. ko kaga ba siga ba ce wannan shi yasa din aka ce kaga inda siga juz'i ne na mahiya sai a ce au, a, a, a, bebe ba zai iya ba zai iya waliyi ba to shi din ne to koma shi din ne waliyi ne al misali waliyi ne wajen ba wajen bayarwa ko kuma wakili ne wajen karba in yayi da siga in yayi da ishara za a za ta tabbata Mm. na'am Mm. A'a zai sa- wanda wanda ya samu kansa ba shi da al'aura sai ya sallah haka sai ya sallah haka sai dai sukan ce ya yi sallar a zaune inda ba zai rinka ganin al'aurar ba in yi ruku'u ko sujada na'am na'am wato bambanci tsakanin ar-rukn da ash-shart cewa rukuni juz'i ne na mahiya juz'i ne na hakikanin abinda aka ce rukunin sa ne wanda yake shiga a cikin hakikaninta kamar ruku'u ruku'u rukuni ne na sallah wasu sujud da sujada rukuni ne na sallah ba za a yi sallah ba sai da ruku'u sai da sujada idan mutum yana da ikon yayi ruku'u bai yi ba ba shi da sallah shi yasa kaga ko wajen shi yasa kaga ko wajen a wajen tartibin sallah mai uzuri aka tafi da matsayi matsayi aka ce salli qa'iman fa in lam tastati fa salli fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jam kaga akwai tartibi ko kuma kamar yadda mai ahlari ya kawo yace alqiyamu bistina bi ghairi istinadi sannan alqiyamu bistinadi ko da wannan tartibi ba za ka tafi zuwa ga wani ba sai in ka kasa yin wannan da akan wannan ne suke ka bidai dalilin su bisa da ka'id- ka'idar da suka kawo shine ma amartukum bihi fa atu minhu mastata'tu sauraka daga wannan sai suka fitar da wata ka'ida da suke cewa al-maisur la yasqutu bil ma'sur al-maisur la yasqutu bil ma'sur abinda zaka iya yi ba zai fadi ba saboda abinda ba zaka iya yi ba ba zaka ce in dai zaka iya yin sa to ba za ka yi hujja da abinda ba za ka iya yi ba ka ce a wanda ba za ka iya din ba ma kawa sa yanzu haka shi sa irin masu sallah akan kujera din nan zai iya tsayuwa amma sai ya zamansa akan kujera tunda yana da uzuri kamar alal misali an yi masa aikin ido an ce kada ya ruku'u kada ya sujjada saura ka sai ya zo da kujerarsa masallaci hatta tsayuwar ma ba zai ba bayan likita kuma bai ce masa kada ya tsaya ba kuma tattakawa ya shigo masallacin to kaga tsayuwa rukuni ne ko ba za ka bar tsayuwa ba ka ce za ka zauna sai ga mutum ya zauna duk sallar da ake yi ba zai shiga ba zai tashi tsaye ba in an tashi tsaye sai yana zaune in za a yi ruku'u ma yana zaune sai dai ya yi ishara da kansa to wannan wajen ruku'u tun da ake kada yi wannan ma- wannan babu laifi ka zauna ka yi ishara da ruku'u amma wajen tsayuwa shi wannan tunda za ka iya yi ba zai faɗi a kanka ba na'am eh sai ya sai ya tsaya in aka yi ruku zai iya zama eh sai ya dan yi ishara ba Mm. duk da yake ka gani ko zaman ma ko zaman ma inda mutum zai iya zama irin na sallah inda mutum zai iya zama irin na sallah to ai ba ya zauna akan kujera ba sai ya zauna a ƙasa yayin da zai a yi ruku'u din ko kuma ya tarabbu'i Hmm? in ma ya yi tarabbu'in in ma ya yi tarabbu'in aka yi sujada ya kamata kuma ya zo ya zama irin na sallah tunda wannan zai iya yi almaisur la yasqutu bil ma'sur na'am yawanci haka ne mun san ga mutane suna yi sai su Mm. eh a a, eh in ba zai iya haka ba kada yin haka yana zaune haka sai yayi amma al misali zai iya yin zama irin zaman da aka ce a yi tsakanin sujada guda biyu wannan zaman ba rukuni ba ne rukuni ne tunda zai iya yin sa kuma yin sa a wannan hayar sunna ne sahih idan bai yi din ba ba za a ce ya bar rukuni ba amma yin sa a wannan haya din sunna ne to ya yi shi a wannan sunna da wannan haya din ya fi bisa yi shi da wata haya daban sai kamar zai zauna za a canza kafin to yace wasiqatun daliluha ita kuma siga daliluha dalilin mahiya ne alha damirin yana kuma ya zuwa ga almahiya wasiqatun ita siga dalilin mahiya ne wato a cikin ibadar da aka sharɗanta da aka ce wato abubuwan da yake buƙatar siga hukud ko hukunce-hukunce da suke buƙatar siga to siga ba juz'i na mahiya ba dalilin ta ne yanzu ka shi yasa kaga yanzu talaffuzi da niyya aka ce ba shine ingancin niyya ba idan aka samu sabani tsakanin abin da kai lafazi da shi da abin da ka kudurta a cikin zuciyarka wanne za a aiki da shi na zuciya to kaga niyya rukuni ce niyya rukuni ce amma siga da ita wannan dalilin ta ne ba shine rukuni din ba a wajen aure siga ba rukuni bace dalilin ta ne dalilin rukuni ne dalilin wato dalili ne akan ainihin akaddu haka zalika wajen ciniki shi yasa muke shi yasa kun ga malikiya suka saba ma shafi'iyya shafi'iyya suka ce ba bai'ul mu'ata bai inganta ba eh bi'ul mu'ata shine ni keke ne kawai shine ai har nake kawo misali din ka ce wannan ka je kanti gashi nan akan tuna an ce naira ɗari ɗari kawai sai ka ɗauka sai ka je ka ajiye mai kanti naira ɗari baka ce komai ba kai tafiyar ka baka ce ka siya ba bai ce maka ya siyar ba a wajen shafi iya bai yi ba dole sai an yi siga saboda siga juz'i ce ta mahiyya na'am shi yasa din ai kage sai a ce yanzu shi aka yi musu ilzam aka ce yanzu kenan a shafi'iya yanzu duk cinikin da ake na kanti bai halatta ba tunda za ka je musamman supermarket an ce kowane abu ga kudinsa ka je ka ɗauko kayanka a kwando ka zawo kawai sai mai abin da ya maka lissafi yana buga kawai sai ya turo ba ma zai ma faɗi komai ba kawai sai ya turo maka sigina abin da screen din ka gani kana ganin screen sai ka yi lissafi ka bashi sai ya buga ya baka receipt ko kuma ka bashi kati ya murza ya zuka ko? na'am na'am da suna yi mana to amma ya fuka hawa ɗinsu za su ce inda wani abu ne sabo baya cikin da fanfi kihu na da wannan amma ba sa bai ulmu'afa eh shafi'iya suke amma kuma a wannan wannan abu ne kuma da za ka ai ko ina ma da shafi'iyya da ba shafi'iyya ba duk wanda suke to yanzu shafi'iyya shine za su samu iskaliya za su yi jawabi akan wannan da me suka halatta musu yin wannan bayul mu'atta din tunda tunda yanzu dai dole dai haka ake yin sa na'am wa sharqu shi ku ashart ma kharaja anil mahiyya abin da ya fita daga cikin mahiyya daga cikin hakikanin wato wato ibadar ko sifa kamar tsarki dangane da sallah kaga tsarki ba a cikin sallah take ba ko tsarki ba a cikin ba ta abu ne wanda yake baya cikin sallah a zaman kansa yake a- ya fita daga cikin mahiyar sallah to don haka a wannan shine bambanci tsakanin ar-rukn da ashar wani lokaci zaka ga an yi itlaqin kowannen su akan juna sab ta fuskar majaz me in akwai majaz dole a samu alaka mecece alakar yace al-mushabaha sun yi kamanceceniya da juna fi tawaqqufi al-hukmi ala kulli minhuma cewa hukunci ya tsaya akan kowar ɗaya daga cikin su ba za ka tabbatar da hukunci ba sai da rukuni hukunci ba zai tabbata ba sai da sharadi to saboda wannan wani lokaci zaka ji an yi itlaqin kowanne akan kowanne a kira a kirawo rukuni sharadi a kira sharadi rukuni to wajen wasiqatun dalilu ha fil muntahaj bai muku sharhin wannan a cikin naku sharhin ba amma shi asalin nazim din yayi sharhin ta yace wasiqatun yani anna siga ka sigatin nikahi kamar sigar aure wal bai'i da sigar aure wa nahwihima da makamancin su mimma yahtaju li siga daga cikin abubuwan da ake buƙatar sai an yi siga a kansu dalilun alal mahiya dalili ne na hakikanin abu la rukunu min al arkan ba rukuni ne daga cikin arkan ba baya cikin juz'in mahiya fil muntahaj bi fathi al ha ay at tariq as sahih wato a bisa tafarki wanda yake ingantatta radda bihi ibnu abd salam ala man yu'iddaha min al arkan ibnu abd salam daga cikin malaman malikiya fuqaha yayi raddi ga wanda yace siga tana daga cikin rukuni idid dalilu ghayrul mad idid dalilu ghayrul madlul dalili ba shine abin da yayi nuni ya zuwa gare shi ba waja'alaha min al waja'aluha min al arkan mawjudun fi kalam ibn al haji wa khalil daukan ta cewa tana daga cikin rukunai an same shi cikin maganganun waɗansu malaman malikiya kamar ibn al haj da kuma khalil mai muktasa lakin laysa bi sawab amma wannan magana ta su ba daidai bace shi yasa yace fil muntahaj a cikin at-tariqus sahih domin ya nuna maka cewa akasin wannan ba sahihi bane Mm. ba sahihi bane Eh, ya yi da bai'ul mu'afa amma wad- a- amma zai ce a rukunin ba siga ne rukunin ba tarabi din ne yarda siga dalili ne ga wannan tarabi din wanda ke kuma nafsan abin da suke faɗa kenan masu faɗan cewa siga ba rukuni ba ce na'am na'am eh daliluha sigatun daliluha siga dalilul mahiya alha yaudu ila al mahiya Eh, bai ambace ta ba anan amma an fahimce ta daga abin da yace war ruknu juz'u dhati ko kuma zai iya cewa wa- wasigatun daliluha ai dalilul dhati dalili ne akan zaki amma ba ba zaki ba juz'il mahiya ba juz'u dhati bane abdat muzakkar muannas ce ita ma ko sai dai ba ta da wahidun min lafziha Mm. kama adri'atu Mm. ko eh min adri'ati wa ahliha bi yathriba al nazarun ali na'am a amsana wa ma illatin taradufu sabab taradafa sabab a sabab yayi taradufi tare da al'illa wal farqu ba'dhum ilayhi qad zahab bambanci tsakanin su waɗansu daga cikin malamai ya tafi akan wannan cewa akwai bambanci tsakanin as-sababu shar'i da kuma al'illa Eh, shin wato al'illa a wajen malaman mantik da malaman falsafa shine wato a wadda aiki yake tabbata saboda ita in aka same ta dole a samu aiki Mm. kamar yanzu al misali idan ka kama zare ka daura a dutse a kansa in ka juya shaka dole ya yi cycle ko dole ya yi da'ira wannan illa ce illa wannan juyawar da kake to waɗansu suna cewa ita illa ita ce take tasiri da kan kanta shi ne aka ce wannan magana kafirci ce domin da ikon Allah ne take yi kamar alal misali in ka saki abu daga sama ya faɗo ƙasa za a ce menene illar gravity ko to da kashin kansa ne yake yi koko Allah ne ya sa shi haka Allah ne ya sa shi to haka dalika sababi sababi Allah ne ya sanya wannan ya zama to sababi yanzu alal misali idan zawal ya zo akwai wani abu wanda yake inda ba dan Allah ne yace ai sallah azhar ba akwai wani abu wanda yake wajabta cewa dole azhar sai an yi ta wanda zaka ji a jikinka in baka yi sallah azhar ba a a kamar bisa dabi'a zai zama to ya lallaita yin sallah azhar ba a samu ba saboda ja'alu shari'i min shari'a Allah shi ya sanya shi ya zama to shi ya sanya shi ya zama to sababi to ta wannan fuskar da asbab ash-shar'i da kuma al-illa at-tadiyya duk ma'anar su daya duk dai Allah ne ya sanya su su waɗansu kuma sun bambance shine suka ce asbab shine wanda yake shari'a ce ta sanya shi al-illa shi kuma wanda yake bisa ɗabi'a ne ko da an ce Allah ne ya sanya amma babu dalili na shari'a da ya tabbatar da kan cewa abu kaza illar kaza ne kamar shan magani shine illar samun waraka da irin wannan na wato yana nufin cewa a wajen aljumhur suna kan cewar al'illa a shar'iyya da kuma asababu shar'i sun mutaradifat wato suna da ma'ana ɗaya al-sam'ani abubakar sam'ani ɗaya daga cikin malaman usul na mazhabar shafi'iyya ya bambance tsakaninsu shi ma kuma ya bi malaman nahawu da malaman lugha sai ya ce asabab shine wanda yake kaiwa ya zuwa ga abu tare da halaccin bambanci a almufaraka tsakanin as-sa'a wato as-sabab wal musabbab babu shi da wani tasiri akan abin da ya sababa din ba shi kuma da wani tasiri wajen samar da shi kalhabal lilma kamar igiya wajen ɗebo ruwa ai ba igiyar ce ta sa ruwan yake nan ba igiyar kawai za ta ɗebo ruwan ne kamar yadda yake za a iya samun ruwan ba tare da igiyar ba ita kwa illa shi ne wanda abu yake tasirantuwa da shi ba tare da wata wasuɗa ba kal iskar iskar kaga illa ce ta haramci don daga zarar an sami iskar daga zarar an samu maye to an samu hukunci sabanin abin da yake a sabanin asabar wannan irin manganin malaman usul ne shi ne suke ta'abiri da shi da cewa asababul ba'i al'illa ita ce asababul ba'i wanda shi ne yake sa ai abu sauraka akwai asababul ba'i da kuma asababul musil asababul musil sababi wanda yake sadarwa da abu ba shi da tasiri akan abin shi kawai sila ce kamar igiya din dangame da ruwa akwai kuma asbabul ba'id wanda shine yake sa abin ya faru shine yake sa abin ya faru kamar giya sababi ce ta iska sababi ce ta iska ba ita ce take kaiwa zuwa ga iskar ba bi ma'ana wani zai iya shan giyar bai sami iskar ba saboda ya saba da yawan shanta ko saboda ya saba da yawan shanta amma wannan bai hana ta zama to ita ce asbabul ba'is ba eh shi ma kaman magani shan magani shine asbabul ba'is da yake sawa mutum ya samu waraka ya samu sauki na'am وكبلوغ بعث الأنبياء شرط الوجوب ما به مكلف شرط وجبتي wato sharadi ya kasu ya zuwa ga shartul wujub da shartus siha to sharɗin wujo sharaɗin wajabci ma bihi mukallafu a shi ne wanda ba a ab- abinda ba a kallafa ma mutum ba a yi taklifi da shi ba ai ma kullifa bihi ba a kallafa ma mutum yinsa ba sharɗin wujo ba ce sai ka je ka neme shi ba misali zakka nisabi shine sharadin wajabci ko in ba ka da nisabi ba za a ce ka bayar ba to ba a ce ka je ke ta aiki sai ka samu nisabi ba don ka bada zakka in ka rayu gabaki ɗaya baka bada zakka ba baka saba ma Allah ba domin wannan nisabin sharɗin wujub ne to sharɗin wujub kuwa ba a ce ka je ka samo shi ba yani ma bihi mukallafu ba a yi taklifi da shi ba wa adamu talabi fihi yu'rafu rashin nema a ce ka samar da shi yi urafu an san shi wato abu ne wanda yake sananne a cikin shari'a mithlu dukhulil waqti kamar shigar lokacin sallah ba ce sai ka je ka jawo lokacin sallah ya shigo ba dan kana so kai sallah a zahar na'am
wanda suke bayani kan yadda ba zai mm.
na alƙur'ani Mm.
cewa wai duk in sun koya wani adadin sai sun tsaya sun aiwatar da shi eh saboda haka in suka zama wajen babu mutumin zakka a ko inda suke zuwa na itace da wani abubuwa tsar tara su hana kansu inda da rai wajen su samu misali wanda za su zakka da suka sun yi aiki da wannan aya a sun hada abubuwan ne wannan magana cewa suna yin a, haka suke wajen karatun alkur'ani haka ne ya zo daga hadisin ibn mas'ud cewa mutum ya kasance zai karanta ayoyi goma ba zai wuce zuwa ga waninsu ba sai ya san iliminsu da aikinsu mana ya aiwatar da su shi ko wannan hadisi ne ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarni da sadaka sai ya zamanto ɗayan su ba shi da abin da zai sadaka da shi sai ya ɗauki igiya ya je ya wo itace ya zo ya sayar dan ya sadaka ba zakka ba ba zakka ba sadaka ta tsawu'i wanda ke kaga wannan yana babin ta tsawu'i wannan babu laifi Mm, kuma ita sada- ita sadaka ta tsawu'i ai babu zancen shartul wujub a cikin ta Mm. na'am na'am man istata'a ilayhi sabila Mm. eto shi shi za shi shi shi shi- haka ne ita a sharɗin wujub ne a wajen aikin hajji ita a sharɗin wujub ne to amma wannan ai ba a ce maka dole ne sai ka je ka yi istida'a ba kasancewar kana kokari dan ka samu kana kokari dan ka samu kai hajji wannan wani abu ne daban amma ba umarce ka kan cewa ka je ka nemi kuɗi dan kai hajji ba an ce wanda yake da iko to raka kana kokarin samun wadata in wadatar ta zo ta kai za ta baka wannan iko to fa biha wa ni'mat amma in baka nema ba baka yi laifi ba in baka tashi gane mu kuɗi ba shi kansa adashin gata din ai wannan hanya ce sila ce ta yadda zaka yi ka samu ka tabbatar ma kanka da istida'a din amma ba ya umarni da ita ba ba ai taklifi ba yanzu zaka ce yanzu zaka iya zuwa ka ce a adashin gata wajibi ne wajibi ne kowa ya adashin gata don ya je aikin hajji to ai shine ma bihi mukallaf wa adamu talabi fihi yu'rab Mm, eh ahsan shi ma adashin gatan sai an samu faraga kwarai da gaske yace mislu dukhulil waqti misalin shartul wujub shigar lokaci dangane da sallah shigar lokacin sallah a shartul wujub ne sharadi ne na wajibcin sallah wan niqa wan naqa'i da kuma an naqa wato tsarki daga haila shartul wujub ne ba a ba ba a nemi kan cewa mace sai ta je ta sha magani don kada ta yi haila ba sai dai idan ta iya halatta amma ba a- ba a ce mustahabi ne ta yi ba malamai suna fatawa da kan cewa ma- mace za ta iya shan magani don kada ta yi haila saboda ta samu a kamar ashirul awakhir na ramadan ta samu wajen aikin hajji ta samu ta iya yin tawaful a, ifada lokacin da sauran mutane suke da sauransu wa kabulughi ba'thil anbiya'i kamar isar wato zuwan annabawa isar aikan annabawa shi ma wannan shartul wujub ne Eh, shartul wujub ne ba a ce sai mutum yayi a- ba ba a dora masa taklifi akan ya je ya binciko ko annabi ya zo ma mutanensa ko bai zo ma mutanensa na'am ka sani cewa shi malam Allah ya ji kansa yana ganin cewa sharaɗi yana kasuwa kashi uku akwai sharɗin wujo sharaɗin wajabci da sharɗo ada sharaɗin yin ibada da kuma sharaɗin ingancin ibada kira kirgawa sharɗul ada da ya yi ta bi a fihil ƙabi bardala ya bi alƙabi bardala ne wa shirazi da abu ishaq shirazi da kuma shekul islam zakariyar ansari duk malaman shafi'iyya ne kuma shine abinda malam ya zaba ni abinda ya fi bayyana a gare ni inji a shariho shiga sharkul ada fi sharkul siha a cikin sharaɗin inganci da kuma cikin sharaɗin wajabci wa'arrafa sharkul wujub ya yi tarifin sharɗin wujo wannan alƙabi bardala shine al'allama al-faqih al'allama al-nawazili al-mufti al-qabi al-khatib abu abdullah muhammad al-arabi ibn ahmad burdulla al-andalusi thumma al-fasi tufiya am 1133 burdulla ne haka na ya yi dabtinsa a nan ku duba shajaratun nuruz zakiya ku ga tarihinsa wai zai kawo mana tarjamarsa daga shajaratun nuruz zakiya na malaman malikiya wanda suka zo daga baya na'am za kawo mana ko ya sunan kama na'am sidi sidi sidi ali na'am sai kawo mana tarjamar alqadi al-burdulla burdulla ko bar kuma kai mana babtin sa burdulla ne ko bardala na'am ya sanar yayi ta'arifin menene shartul wujub shine wanda mutum a abinda mutum ba a kallafa masa shi ba kamar shigar lokaci wanda ƙa'imin alhaid da tsarki daga haila da isar addu'ar wato da'awar annabawa to taklifi baya afkuwa in ba da wa'annan abubuwan ba tare da cewa shi al-mukallaf ba a neman ya samar da waɗannan sharuɗan sawa'un tana suna cikin wato ikonsa ya samar da su ko kuma ba sa cikin ikonsa a kusantar da wannan ga tunani shine sharɗul wujo shine wanda sai da shine za a iya mutum taklifi walam yutlab min al-mukallab ba a neme shi daga wajen mukallab ba yana cikin ikonsa aula ko baya cikin ikonsa nan abin da yake nufi da asharf kuma don in za ku gani in kuka kula a cikin misalin ya kawo abin da yake mu a wajenmu misalin sabab ne ko kamar dukhulul waqt dukhulul waqt mun ce sabab ne ba shart ba to shi yasa yace wal muradu bi shart fil aqsam thalatha ma la budda minhu fa yatanawal sabab hatta sabab ma ya shiga sau da ka akwai ta samu a cikin wannan don kada ku zo ku ce za ku fi istidraki da za a yi mun ce a shar shine fuskantar kibla da tsahara don game da sallah amma da hulul wakt ce ma muka yi wannan sabab ne ko to ya kuma nan ya kawo shi a cikin sharɗin wujub to shine jawabin nasu cewa ya yi ta samu wajen shar ya shigar da hatta sabab al'ahar ba a yi na'am والشرط في الوجوب شرط ومع تمكن من الفعل الأداء وعدم الغفلة والنوم بدا ومع تمكن من الفعل أداء tare da samun ikon aiki shine ake ce ma shartul ada wato abinda zai baka ikon ka aikai aikin ibada wannan shine shartul ada wa adamul ghaflati wan naumi bada rashin wato rafkanwa da kuma rashin bacci wannan sharadi ne na al'ada ba sharadi ne na wujub ba na'am yana nufin cewa sharadin cika yin aiki sharadin yin ibada shine abinda wato tabbata yu- wato iko na aiwatar da fi'ili na aiwatar da aiki tare da cewa tare da samar da abinda mutum zai zamanto min ahli taklif da hanyar bayar da ibada wato ya aiwatar da ita wato ab- idan mutum min ahli taklif ne to abinda yake zai bashi ikon yayi aikin shine ake cewa shartul ada don haka mai- a a- a bisa wannan mai bacci walgafil da mai mantuwa ba a kallafa musu yin sallah ba saboda rashin tabbatar ikonsu akan yin aikin tare da wajabcin sallar a kansu don haka a tamakkun wato yi- eh, samun ikon yin aiki sharaɗi ne na yin- na aiwatarwa faƙaf wa man la ya'ud da shartul ada wanda kuma baya kirga shartul ada a cikin shurut kamar yara kama a sheikh mai yara mai yayi mutufa sharhi yujibu an hada yana jawabi akan wannan da cewa ai mai bacci marfu'un anhul qalam an ɗauke masa taklifi don haka sallah a lokacin da mutum yake bacci da kuma sallah a lokacin da mutum ya manta ba ta waje ba ba domin babu laifi idan ya barta saboda haka kaga babu shu- babu wuju gashi ko wanda ya bar wajibi mai laifi ne bisa larura dole da fa'imta da yace bada a- ai bada kaunu adamil ghaflati wan nawmi shartan fil ada wato kasancewar rashin gafala da kuma rashin bacci sharadi ne na yin aiki wannan bada ya bayyana lissalati ga sallah matsalan da haka ne suke cewar a aqimus salata da kuma inda za ta kanar almumin da kitabin mawquta ba ta hada anna'im wal ghafil ba to haka yi da me muka wajabta masa yin sallah hadisi man nama an salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha da wannan khitabul jadid wannan khitabin shine ya wajabta sallah a kansa amma wancan khitabin da aka yi mu kowa da kowa ku yi sallah bai hada da mai bacci ba abin bai harkonsa ba sau da aka sallah ba ta waje ba inda ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ba da sai mu ce wanda ya bacci ba zai sallah ba ko da ya farka shi kenan tunda shi an ce rufi alqalam ta fada a kansa eh ta fada a kansa yanzu mutumin da mutumin na'am wannan hadisin eh shine shine ya tabbatar da alkhitab akan wannan Mm. Mm. mutumin da yake bacci sai gangaro irin gangarawa na sai danne dan jariri ya watsa shi jariri ya mutu a cikin bacci bai sani ba Mm, ko irin wannan suna bacci ba to yanzu shi kenan ba shi da laifi kenan eh ya yi kisan khata ya yi kisan khata to kuma in yi kisan khata za a ce masa ya kafara ko Eh, to saboda kitab da ya zo akan wannan amma al'isin fa laifi ba shi da shi a wajen Allah ba shi da laifi na'am ta za a hukunta shi zai biya diya kuma diyar ba shi zai biya ba shi da aqilarsa ne shi da aqilarsa ba zai biya shi kadai ba tunda ba laifinsa ba ba da ganganye ba na'am zai kafara zai kafara ai khitabul wad'i ne wannan na'am dauke alƙalamin ba shi da laifi amma zai yi kafara saboda alfarmar rai ya zama to sababi na izhaqur nafs ita ma da ba dan Allah ya saukar da ayar kafara ba akan wanda yake son kuskure da ba za a wajabta masa ba da khitab jadid ne kamar idan bai kafara ba ce zai kuma da in bai kafara ba shine ya saba ma Allah ba wai dan kisan kan ba dan bai yi abin da Allah ya ce ba yayin da aka sami kisan kai da ita kafara khitabul wada ce
Sauran gafin da su ala afila ɗin da za a za a tafiya tare.
na'am Za a yi islami kowa ne dole ne.
za a yi ilzami kwarai haƙƙi ne akan su Ko da ba duniya sun bai zama wani zuba kawa.
eh sai an sai an kasa masa za a faɗi kasonsa shi idan yana da wadatar na'am shi idan yana da wadatar ko yana da wadata za su yi za su yi tarabi tsakanin su amma ba abin ba bai hau kansa shi shi kadai ba saboda bai hau kansa shi shi kadai ba na'am wajen raba me shi duke da Mm.
zai da za wajen yadda za a a rarraba eh zai kasance ne malam ɗan yi shi da samu tsaye kowa eh gwargwadon samun sa ba Mm. na'am alaikum salam Dangane da mai barci, ina hukuncin rashin mai barci a wani
Mm.
wanda ya kuwa da wajibi ne ya kashe shi ko kuma
eh na ji mun zo a- akwai wa- a wani karatu mun yi wannan matsalar cewar ah, idan mutum yana bacci kai kuma idan ka biyu wajibi ne ka tashe shi kai da yake idan ka biyu ko ko ba wajibi ba a kanka na'am Mm. na'am a ai wato duk wannan za a iya cewa ai wannan mustahabbi ne da sau ta'awunu alal birri wat taqwa wannan ta ladabtarwa ne da wa'azi da sauransu amma ana maganar fuka ne wajen hukunci idan baka yi ba ka saba ma Allah in ba ta yi da shi ba na'am ya zo zai ka ce ya- ya- ya- ba san wannan hadisin ba fa modibo a akwai dai wannan akwai dai na lokacin da suka yi bacci da a cikin muwatsa da suka tashi umar ya zo ya tsaya akan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kab- yana takbir amma shi wannan hususiya ne saboda ba sa tashin annabi sallallahu alaihi wasallam in yana bacci dan kare zaman to ane masa wahayi na'am eh to haka ne akwai wannan hadisin cha al-bilal ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a ya same shi yana bacci ya ce as-salatu khairu minan nawm aka ce ya ce ij'aluha fi adanikum ba gaskiya ban san ingancin wannan hadisin ba na'am zai zama wajibi a kan shi idan ya kai da sallar jiya
to shi aslan bai bacci ne ba a dora masa yin sallah ba sai ya tashi idan ɗa ne idan yaro ne zaka iya cewa saboda an ce muru auladakum bis sala li sab'in zaka iya cewa zaka tashe su ko na'am na'am ina ganin wajibi da shi da shi ne ta sauya Hmm.
saboda ya saba ya kuma aka ce yin ya bai tashi na kansa ita ma ta ce shi ya kuma sauya ta eh wannan dan a rubuta su ne a cikin wadzakirin Allah kafiran wadzakirat su samu kuma Allah ya dariya gare su wannan wajibi ne eh ba wajibi ne a a a- ba- amma shi- amma wajibi ne mutum ya tashi matarsa da sallar dare misali wannan da kuma yanzu na wannan sallah ba ta wajibi ne shi wannan kuma sallah ta wajibi
sai dama ana magana ne idan ba wani wanda zai tashe shi ko dama idan mutum yana barci aka ruwa da wanda a dole za a tashi mutum sai lokacin sallah ya in ba kai bafa in ba ai bafa in mutum bai yi ba fa ai muna magana idan mutum bai yi ba ne muna magana me hukuncin wanda suna kwance an ta an kira sallah shi ya tashi eh, abokin kwance sai yana bacci saboda gaggawa ko ya tafi sallah bai tashi shi ba me hukuncin sa ya saba ma Allah sai ya istighfari
bai ba wani
na malam Marwan ana da ya kafa Allah saboda ko da a ce in kamar da yake wajibi ne idan ba ka tashe shi ba kayan yake ko ba ka bari eh da mutum ya bar wajibi ko ya bi eh, shi wannan da ba wajibi ba ya bi shi wannan ba wajibi
to yi ba sun wannan matsalar yi ba sun ta malam ka a, a, Buhari ka rubuta kowa zai kawo jawabin sa darasi ne zuwa insha Allah ko ba wannan ba an kallafa ma mutum ɗaya bane kowa ya subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik